أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تات على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana cewa قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين Allah subhanahu wata'ala yana dai magana har yanzu da ahlul kitabi wato da yahudu da nasara wanda aka ba su daman aiki da attaura da linjila Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi lastum ala shay'in baka kan wani abu yardadde na addini ma'ana ba ku kasance akan wani abu yardadde na addini ba wanda har ya isa a kula da shi hatta tuqimu taurata sai kun tsaye da aiki da attaura daidai kamar yadda attaura ta zo wal injila kuma ku tsaye da injila daidai ku yi aiki da duk hukunce hukuncen da ke ciki bayan wannan wa ma unzila ilaykum kuma lalle ku imani da abin da aka saukar a gare ku yanzu me rabbikum daga ubangijinku wato alqur'ani kenan kenan su ana bin su bashin abubuwa uku mu ne lalle dole ne mu yi imani da duk littattafan da suka gabata amma muddin ba a sami canji a ciki ba muddin kuma hukuncin bai zamo yayi karo ko kuma namu yayi nuska wa ainihin abin da ke cikin attaura da linjila ba amma mu yarda da dukkan littattafan da suka zo daga annabawa sharadi ne na imaninmu idan ba mu yarda da su ba kuma Allah ne ya kawo to me madogaran mu to kuma ba mu yarda da Allah ba kenan sai dai mun yarda da su sannan amma mun yarda da littafin da ya zo mana na ƙarshe kuma duk hukunce hukuncen da ke ciki shi kam duk gaba ɗaya mun yarda sai dai abin da aka yi masa nufa to saboda haka Allah yake cewa wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufran saboda hasada irin da Yahudawa to abinda aka saukar maka zuwa gare ka daga ubangijinka zai ƙara mafi yawa daga cikin Yahudu da Nasara zai ƙara musu tsogoyanan shishigi da keta iyaka wa kufran da kafirci saboda me saboda hasada idan ba don hasada ba ai abin da yazo daga Allah in sun yarda nasu daga Allah ne to alqur'ani ma daga Allah ne to don menene kuma za su ce ba su yarda da shi ba kaga wannan hasada ne saboda dama suna hasada wa manzon Allah annabin babban annabin nan na ƙarshen duniya sun yi ɗauka a cikin su zai fito sai ya zo a cikin kabilun da suke rainawa su ne kabilun larabawa to saboda haka abin da zai sa ya ƙara musu tsogoyanin wa kufran saboda hasada da na faɗi don haka ya annabi duk abin da suka yi kar ya dame ka fala ta saka da kai bakin ciki alal qaumil kafirin bisa mutane kafirai in lam yuminu don wai ba su yi imani bika da kai ba ai la tahtamma bihim kada ka damu da su ya rasulullah na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ya ce innal ladzina amanu dan waɗanda suka yi imani mu'minai kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina hadu da waɗanda suka yi addinin yahudanci wasabuna da kuma waɗanda wata jama'a daga cikin yahudawa din wan nasara da waɗanda suke addinin kiristanci to a cikin su man amana minhum billahi daga cikin su akwai wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa amira salihan kuma aiki yayi aiki na gari to waɗannan gaba ɗayansu sun zamo daidai da musulmai da yahudawa da yankin da suke ɓangaren yahudawan daga baya suka karkata suka bar yahudancin wannan tsara da waɗanda suke cikin turawa to waɗanda suka yi imani a cikinsu da Allah da ranar lahira kuma suka yi aiki na gari to dukkan su sun zamo abu ɗaya dama ai ƙarshen abin daga ko ina ka fito in dai kai zo ka yarda da annabi Muhammadu to ai shikenan abin ne ma ya samu ta zama daidai da muminan da suka yi imani da shi wanda dama su ba Yahudawa bane ba kuma Nasara bane duk kun zamo iri ɗaya don haka gaba ɗayansu a ranar lahira fala khawfun alaihim ranar lahira babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba a lahira domin me rafa al-islamu at-tafriqa al-unsuriyya kaga anan musulunci ya cire ya yayi bambanci na kabilanci shine unsuriyya ni dan suwane ne ko kabilan wane ne ko kuma suwane su ne kabilun mu ko mu bakake ne ko ma farare ne musulunci da yazo in dai aka rungume shi to an zama uwa daya uba daya shine sai shewa yake man amana billah wanda ya imani da Allah fa kullul mu'minina ikhwatun to ai dukkan mu'minai yan uwan juna ne komai bambancin fata komai bambancin gari yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwa Allah da kansa shi ya faɗa yace mu'minai dukkan su waɗanda suka yi imani da Allah ikhwatu in ka ji kalmar ikhwatu kamar waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su ne domin ikhwan to su ne ‘yan uwa wanda ba wato uwa ɗaya uba ɗaya ba amma in ka ji ikhwatu to sai Allah ya sifanta dukkan muminai sun zama kaman uwa ɗaya uba ɗaya idza kana asluhu yahudiyyan idan asalin mutum ya zama ba yahude ne misali aw nasraniyan ko asalin sa ya zama ba nasare ne aw sabiyan ko kuma ya yi zamo ba sabi'i wancan bangare na yahudawa da suka zamo wata kungiya da ake karanta sabi'awa to dukkansu au majusiyan ko kuma mutum asalinsa ba majuse ne mai bautan wuta ko mai bautan rana au aswada ko mutum ya zamo bakan fata ne au ahmara ko mutum ya zamo wato mai jaje jaje ne wato jan mutum shine ahmar au arabiyan ko ya zamo balarabe ne to duk dai gaba daya shehu ne yake bayani anan yace fa kulluhum akal islamu bainahu dukkansu musulunci ya hada yan uwantaka na zumunta tsakaninsu ana faɗin kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to shikenan duk ta inda kake duk ta inda ka fito komai kalan jikinka to musulunci ya hada yan uwantaka tsakani inda ma na tsako bi shahadatai ne yayin da suka yi furuci da wannan kalmar shahada guda biyu wahum akfa sun zamo kini kini yan uwan juna babu wanda ya fi wani a wajen Allah sai wanda ya fi wani tsoron Allah tunda Allah shi ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku girma da daraja a wajen Allah wanda ya fi ku takawa ya fi ku tsoron Allah na'am لقد قذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙar akabna misa bani Isra'il, tuntuni mun ƙulla alkawari da banu Isra'ila, alal imani billah cewa za su yi imani da Allah kuma za su yi imani da manzo. Wa arsalna ilayhim rusulan su bani Isra'ila mun aika musu da manzani daban-daban don banu Isra'ila suna da manzani masu ɗimbin yawa sun fi kowa yawan manzani. Kullama ja'ahum rasulun abin mamaki ga alkawarin da aka yi da su can tun farko amma duk lokacin da wani manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum ya zo musu da abin da zuciyarsu ba ta so, min alhaƙi na gaskiya maimakon su yadda da shi, kazzabu, saboda ya saba wa ra'ayinsu sai su karyata shi. Fariƙan kazzabu, ma'ana kazzabu fariƙan. Waɗansu daga cikin manzanin da aka aiko da su karyata su suka yi, waɗansu ma abin ya wuce haka wa fariƙan yabtulu, waɗansu kuma daga cikin jama'an annabawan kashe su suka yi. ma'ana kataluhu tunda abin ya riga ya wuce amma aka kawo da sigan fi'ili mudari wa fariqan yaqtuluna wato suna kashe su kuma alhali abin ya riga ya wuce shine sai shehu ya kawo fassara cewa ma'ana yaqtuluna ma'ana kataluhu sun kashe waɗansu daga cikin annabawan domin a ciki sun kashe ka zakariya sun kashe annabi zakariya da annabi yahaya to sai shehu ya ce to me yasa aka kawo bayani da sigan fi'ilin ci gaba kamar a yanzu ma ana yi yace wa ta'biru bi yaktuluna an kawo ibara bayani da kalmar yaktuluna suna kashewa ko kuma za su kashe kamar ba a riga an ya wuce ba dona katalu ba yayi amfani da lafazin wa fariqan katalu tunda an yi kisan ya wuce sai shehu yace abin da yasa aka yi haka hikayatul haka hikayatul lil hal almadiya ana ba da labari hikaya ne na halin da ya wuce abinda a lokacin sun zo da suka yi sai suka zamo suna kashe kaga hikaya ake ba da labari amma kisan kan so riga sun yi wa hasibu sun yi tsammani Allah ta kuna fitinatun wai cewa azaba ba za ta zo ta same su ba sun ɗauka suna kan gaskiya ne na abubuwan da suke yi ai azabun Allah ta kuna fitinatun ai azabun bihim ala tagribi rusul sun yi tsammanin cewa azaba ba za ta riske su ba a sakamakon ƙaryata annabawa da suka yi da kuma kashe su da suka yi don haka lokacin da suke wannan aiki idan su rufewa ya yi ba sa tunani ba sa kallon gaskiya balle su su bita fa'ammu anil haqqi sai suka makance fa'amu suka makance anil haqqi gabarin jin gaskiya duk bayanin da aka yi na gaskiya sun makance amu sun makance falam yusuruhu gaskiyar ba su ganta ba wasan mu kuma sun kurumce an istima'ihi gabarin jin gaskiya amma daga baya da aka samu waɗansu suka yi nadama suka tuba sun mataballahu alaihi sai Allah ya karɓi tubansu duk laifin da suka yi saboda haka laifi komai girmansa in ba shirka bane idan mutum ya tuba Allah zai gafarta masa. Sun ma'amu, daga baya bayan sun tuba an yabe musu sai suka sake makancewa, wasanmu suka kurmance kashi na biyu. Kasirun minhum da yawa daga cikinsu, wallahu basirun Allah mai gani ne da ma ya'malu da duk abubuwan da suke aikatawa sannan zai musu aiki, zai musu sakayya da irin ayyukansu. Na'am.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Eh.
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم نعم.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
Eh.
وما للظالمين من أنصار
Na'am, Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo wani bayani a nan. Wannan bayani yana warware waɗansu maganan waɗansu da suka shigo sun yi wai sun yi nazari na Alƙur'ani, amma ba musulmi ba ne, wai suna so su ɗauki littafinmu su yaƙe mu su mana wa'azi da shi. Suna kafa hujja da cewa annabi Isa da mutanensa suna sama da duk wanda ba so ba har ya zuwa ranar tashi kiyama saboda aya wadda take cewa wa in qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka hmm fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamati wai wannan hujja ne Allah ya faɗa annabi Isa da shi da mabiyansa suna sama da duk waɗanda ba su ba waɗanda suka kafirce musu har ya zuwa ranar tashin kiyama to waɗannan su ne kaɗai ayoyi ga ayoyi laƙar kafaran da zina ƙalo inna Allah salisu salasa ba su ga wannan ba ga kuma wannan laƙar kafaran da zina ƙalo inna Allah huwal masihu mu maryam duk waɗanda suka ce mas- al- almasihu isa ɗan maryam shine Allah su to sun kafarta duk wanda ya dangantawa annabi isa cewa shi Allah ne to ya kafarta ba annabi isa ba kowaye ka danganta masa allantaka ka kafirta annabi isa an danganta masa wato allantaka ba tare da ya yarda ba hasali ma kafirai yake kiran masu wannan wato da'awa din to amma wannan abin da ake danganta masa ya cutar da shi ko shi yake su faɗa shi yake su danganta masa su kira shi Allah to waɗanda suka yi ɗin kuma sai ya cuce shi ba zai su cuci annabi isa ba haka ma sai na ali lokacin da abubuwan mamakinsa suka bayyana a lokacin waɗansu suka ce kai wannan irin abubuwa nasa ya fi ƙarfi ya zamo ɗan adam ai shi kan ma Allah ne annabi sayyidina ali a sakamakon haka ma bai kyale su ba sawa aka yi aka yaƙe su aka kakkashe su aka kona su da wuta sai waɗanda suka rage suka ce "Mhm, ai mun gaya muku dama wa yake azaba da wuta ga gani sun danganta wa sayyidina ali ya zama wansa Allah sun ce shi Allah ne sayyidina ali ya yarda bai yarda ba kuma sai a kama shi da laifin waɗanda suka faɗa to duk wani bawan Allah wanda lamarinsa ya wuce kwaloluwa da tunanin mutane bawo ya mutane in suka rasa inda za su ajiye shi sai su yi masa ne sai ce wata a ai shi ma Allah ne ko a wannan zamani waɗansu jahilai waɗanda ba su da karatu kuma ba sa biyan ma- ba sa bin karatun magabata wataƙila da suna bin karatun magabata kuma suna ganewa ai ba za su ɓata ba amma ba sa bi kuma ba sa ganewa balle su tafi daidai akan hanya yadda magabata suka tafi waɗannan mutanen su ne mutanen nan da suke kiran kansu yan wane ne wai yan hakika yan hakika ya- ne ma'anan kalmar shi'a taimako ko mataimaka kalmar asalinta mai kyau ce ko domin mataimakan annabi ne da mutanen gidan annabi amma aƙidar sunanta sunan mai kyau ne amma abinda aka fake a ƙarƙashin sunan ake yi shine ya bada to haka kalma ta hakika hakika akasin wato ƙarya ne ko ko kuma batil batil shine akasin hakika to waɗannan da suka zo saboda jahilci babu karatu kuma abubuwan shehu ibrahim ya sha musu kai sun rasa me za su yi don jahilci da rashin fahimta da rashin yarda da fassara magabata sai suna danganta wa Shehu Ibrahim Allah ko babu su to wannan abin da suke zai zai cuci Shehu Ibrahim ba zai cuci shi ba to waɗansu kuma ƴan gaza gani ƴan zalunci rashin adalci to kuma sai wan sai ana ƙoƙarin tilastawa wanda ake ƙoƙarin danganta masa allantakan bai ma sani ba kuma bai faɗa ba kuma aikinsa da bayanansa da karatunsa duk babu inda ya taɓa buɗawa yake wani ya kira shi Allah ko akwai babu to amma waɗansu mutane saboda rashin adalci suna ƙoƙarin su ɓata masa suna don su ɓata tafiyarsa. To, waɗanda ba su ɓata tafiyar annabi Isa ba a irin wancan lokaci duk da sun kira shi Allah, yana nan a annabinsa ba abin da ya cutar da shi, yana nan a shugaba irin na nuni daga annabi Muhammadu. Yana daga cikin ulul azmi minar rusuli, daga annabi Muhammadu annabi Isa annabi Musa, ko kuma annabi Musa annabi Isa, ko baya cikin ulul azmi minar rusuli. yana ciki abubuwan da waɗancan suka yi bai cutar da annabi isa ba kamar abubuwan da waɗancan suka yi bai cutar da sayyidina ali ba to haka maganganun da waɗannan wato kafirai suke faɗi ba musulmai ba ne kuma ƴan haya ne an hayo su ne don su ɓata wannan tafiya wannan shine hakikanin lamari idan ba haka ba da sai a rika samun irin waɗannan kasussukan a gidanmu don mu ne mutane shi mu sai a samu amma sai ka samu yana hannun mai yakan shehu ibrahim shine yake yawo da shi yake rabawa to menene haka wannan ne zai tabbata maka cewa wato sojojin haya ne Allah ya tsawaye saboda haka ai hattara in za ka yi koyi ka yi koyi da watsakakku waɗanda suka san addini an gane ku laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk waɗanda suka ce Allah shine Isa dan Maryam to sun kafirta su ma firqatun minhum waɗansu jama'a ne daga cikin kiristoci kalu inna allaha huwa almasih suka ce Allah Allah ne da kansa ya sauka a jikin almasihu wa qala almasihu alhali isa annabi isa almasihu ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ya'yan annabi yaqubu ya faɗa da kansa ba yayi magana yace ubudullah ku bautawa Allah kowa ya duba rubutun shehu na raful mala wajen koyi koyi da annabi in ka kuskura baka yi koyi da annabi baka yi kaza ba in kana son kaza sai ka a to in shi Allah ne sai ya nemi ayi koyi kuma da wani ba sai ya zauna kawai ai taiwa yana ta jan hankali fa duk wanda baya kan tafarkin annabi shehu yake ba ruwansa da shi to saboda haka wannan ya nuna maka cewa waɗannan sojojin hayan wato amilai ne wato ‘yan kwangila ne. Annabi Isa ya ce, Ya bani Isra'ila, ubudullah, ya ku banu Isra'ila ku bauta wa Allah wanda shi ne rabbi Ubangiji na, wa rabbikum shi ne Ubangijinku, wa rabbukum, ba inni abdu, domin ni bawa ne na Allah, walastu bi ilahin ni ba Allah ba ne. Awwalu ma da taƙa bihi farkon abin da aka fara ji a bakin annabi isa lokacin da zai fara magana ya ce inni abdullah ni bawan allah ne innahu yadda lamarin yake daga yau man yushrik billah duk wanda allah ya wa allah shirka ya masa tarayya fil ibada wa ghairihi da walinsa faqad harrama allah alaihi aljanna to allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu nar kuma makomarsa wuta ne wa malin zalimin min ansar azzalumai a ranar da za a kona su to ba su da mataimaka wanda za su hana ai musu azaba Allah ya kiyaye mu na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
har yanzu dai Allah yana yana tabbatarwa cewa da kar hakika kafaran lazina qalu inna allaha salisu salasa duk waɗanda suka ce Allah ɗaya ne daga cikin alloli guda uku trinity kenan three in one an gane salisu salasa akwai wasu alloli guda biyu to Allah shine na uku din na ukun alloli to waɗannan daga cikin kiristoci firqatun wasu jama'a ne qalu innal alihata salasatu ai alloli a duniya guda uku ne Allah Allah da kansa ilahun Allah ne wa ummuhu wa Isa annabi Isa shi kansa Allah ne nawa kenan wa ummuhu mahaifiyarsa ma Allah ce kaga uku cikin ɗaya kenan uku three in one ko sun haɗu ne duk sai suka zama Allah Allah yana nan shi ne suke ce mazaya ruhi mai tsarki ruhul qudus to wai wannan shine ainihin ruhin kuma annabi isa ma yana ciki kuma mahaifiyarsa ma tana ciki suka haɗu su uku ne sai suka zaba Allah three in one to waɗannan Allah yake kafirai ne wahum firqatun aidan su ma wata jama'a ce kungiya ce mai zaman kanta wa ma min ilahin alhali babu wani Allah illa ilahun wahid sai Allah nan guda ɗaya mahalicci shi kaɗai ne wa in lam yantahu wallahi in busu halu amma ya kulu na gabarin irin waɗannan maganganu da suke faɗi ba min at-taslisi na mai da Allah guda uku wa yuwahhidu muddin busu kadaita Allah suka yadda Allah guda ɗaya ne wannan mahalicin ba to la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim to lalle za a sami azabun alimun azaba mai raɗaɗi la yamassanna wallahi za ta shafi allazina kafaru minhu waɗanda suka kafarta daga cikin su din kenan dukkan su ai kafirai ne to azaba za ta shafe su to anan sai shehu ya ɗauko wani dogon bayani kamar yadda ya saba don warware abun billa billa shehu yana ce kana isa alaihi salatu wassalam annabi isa mai tsira da aminci ya kasance lamma rufi'a yayin da aka ɗauke shi barrafa'ahu Allahu ilaihi to da yanda aka dauke shi din Allah ya dauke shi zuwa gare shi to da wannan abin ya faru to kuna ji taraka dina a taraka allazina amanu bihi ala dini sai ya bar waɗanda suka yi imani da shi suna kan addinin su sahihi me addinin su sahihi yace wa huwa al-imanu billah na farko imani da Allah wa anna isa abdullah kuma na biyu annabi isa bawan Allah ne wa rasuluhu amma kuma akwai wata daraja da yake da ita shi manzon Allah ne to akan haka ya tafi ya bar su kuna ji fakanal kuffaru sai kafirai a zamanin suka kasance yuqatilunal muslimina suna yaƙi da musulman zamanin annabi Isa don waɗanda suke da wannan imani ai su ne musulman wannan zamani to waɗanda suka kafirta su yi imani da Allah akan haka ba su suke yaƙan mutanen annabi Isa to idan aka yi yakin kuma fa yansurullahu almuslimina alaihi Allah sai ya taimaki musulmai masu wannan imani Allah Allah ne annabi Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne to waɗanda suke kan wannan imanin sai su yi nasara akan waɗanda suke ba su yarda da wannan ba to ana cikin wannan hali akan haka annabi Isa ya tafi ya basu to daga baya hatta aballahum rajulun sai wani mutum ya zo ya ɓadda su yuqalu lahu bulus ana kiransa bulus ko to shi wannan bulus wa huwa allazi yusammunahu paul shine ake kiransa paul paul din nan shine bulus to shine bari ku ji irin yadda yayi ya shirya musu batan da har yanzu ba za a iya fita daga inda aka shiga ba saboda yayi mummunan kulli yadda ya faru lamma qatalahum zamanan yayin da ya ta yaki da su musulman annabi Isa na zamani guda duk kullum baya nasara wa ajaza anil ghalabati kullum ya kasa samun nasara akan musulman zamanin annabi Isa duk da ya tafi ya bar su amma tun da shi abokin gaban su ne don haka kullum ya kai yaki da su azharar islam daga baya da ya ga abin ba shi if you cannot beat them join them in ji turawa ko in ba za ka iya gamawa da su ba to ka shiga cikin su to saboda haka sai shi ma ya ce to yanzu ya musulunta shi ma musulmi ne ya miƙa kansa annahu da kalafi dinihim cewa ya shiga addinin su da kalafi dinihim wajtahada da ya shiga addinin kuma bai da wasa ba duk abin da ake kiransa addini in ana yi to ya wuce kowa in za a kai karfe ɗaya ne da daddare to shi sai ya kwana to haka yi ta yi aka gama yarda da shi hatta wajada shuhuratan kabiratan wasitan wa qabulan har ya sami shahara mai girma ya sami sauti muryarsa ta tashi ya sami karkuwa inda jami wajen kowa da kowa a ƙasa to da ya ga haka wa yawmun min al-ayyam wata rana daga cikin ranaku shehu ne yake kawo wannan dogon bayani lamma sallau as-subha yayin da ka suka yi sallah asbahi a wata rana qala lahum ana ra'aytul ila ce to ni fa naga Allah nayi mafarki naga Allah amma ku saurare ni ra'aytu Isa nazala ilayya naga Isa ya sauko zuwa gare ni wa auda'ani sirran atrukuhu inda amini minkum amma Isa ya bani wani asiri amma ba zan baiwa kowa ba sai wani amintacce daga cikin ku ba kowa zan baiwa ba sai yarda da sai wanda ne yarda da shi kuna ji wa ana yajibu alayya an ataqarraba ila Allah bi nafsi ni kuma yanzu abin da ya wajaba gare ni sai shine in ba da kaina fansa in kashe kaina ko in mutu in koma zuwa ga Allah dan na gama aiki na zan koma ga Allah kuna ji bada asala satan sai ya kira wasu shugabannin su mutum uku rajulun ismuhu yaqub wa rajulun ismuhu malkan wa rajulun ismuhu nasur su uku ne da yaqub da malkan da nasur yaqub malkan nasur su uku ya kira kalabi yaqub farko sai ya fara keɓantuwa ya keɓantu da yaqub daga shi sai shi kala lahu yace da shi alimta anni da kaltu fi dinikum mutaakhira ka san dai ni daga ƙarshe na samu daman shiga addinin ku dinnan yanzu Allah ya ga dama wa sabaqtukum jami'an amma abinda ake yi dun na, na wuce ku ko baka san da haka ba yace a ai ba ma irin ka na'am zalika li sirrin alimtuhu abinda ya jawo haka saboda wani sirri ne da na samu yasa na samu wannan matsayi wa anta la ta'lamuhu kai ko baka san wannan asirin nawa ba wa ma dumta lam ta'take haza fala tantafi'u bi hadha din matukar baka kudure wannan aqida tawa ba to wannan addini da kake ba zai maka amfani ba kaga ai na amfana na zama babban mutum a lokaci guda kaje wannan yace eh qala lahu wa ma zalika yaqub sai yace da shi ala ga wata malam to menene wannan a gaya mini in ji mana qala lahu al ila huwa isa to ai abu na farko ka yadda cewa Allah dama ai isa din ne shine Allah ina munafukai masu lalata yara ce wai shehu ibrahim ai shine Allah ai ba kai baka gane bane ba haka suke faɗi ba waɗancan ba bulus din bane su ne al ilahu huwa isa alaihi salatu wassalam ai Allah ai shine Isa mai tsira da aminci kana nazala bi nafsihi ai Allah ne ya sauko da kansa warja'a ila malakutihi ya sauko ya shiga jikin jikin wa jikin Isa amma sai ya koma wajen mulkin sa saboda haka yanzu Isa shine Allah man lam ya'taqid anna Isa huwa Allah don haka duk wanda bai kudure cewa Isa shine Allah ba la yantafi bi hadha din ba zai amfana da wannan addini ba ko da wasa abadan to yayi wannan tsakanin sa da bulus hatta adkala hadha fi qalbi sai da shigar da wannan ya zauna a zuciyarsa ya imani da haka wannan ka an gama da shi ko ba a gama ba sai aka aje shi lamma alima annahu qabila minhu da ya lura cewa lalle yaqub ya yarda da wannan sa aqidar قال له اتجه الى هذه الجهه ya nuna masa wata jiha ya ce kai misali ya ce kai arewa ka je ka yaɗa wannan aƙida wannan shine aikin ka je ka yi ta yaɗawa babu wani addini ba kiristanci da ya wuce wannan wa izin nasa ka yi wa mutane wa'azi wad'uhum ila hadhihi al-aqida kai ta kiran su zuwa ga wannan aqida kun gane wannan to wannan shine mutumin farko kenan an gama da shi an tura shi aiki wa kala bi malkan sai yake banta da shi malkan shi na biyu wa qala lahu shi ma yake da shi da kaltu fi dinikum mutaakhira ka san na shiga wannan addini naku daga baya wa sabaqtukum jami'an amma duk da nazo daga baya amma ka san duk na tsere muku bi sababi aqidatin abin da ya jawo haka saboda dalilin akwai wata aqida hiya allati nafa'ani Allahu biha wannan wannan aqidar ita ce Allah ya amfane ni da ita har na kai wannan matsayi wa ma dumta lam ta'lam hadha muddin kai da kanka in baka san wannan aqidar da nake tare da ita ba fala tantafi'u abadan kai ma har abada ba za ka shiga jiyan addinin ba قال وما تلك العقيدة ملكان يتي وانا عقيدة منين إدا كجي أميني قال يتي إيه عقيدة إتتي الإله ثلاثة ألو لي أكوني كاغا وانكان أنت مسا إيسا يجي ألا لي يتي جدي إيسا يجي يتيار وانكان كاغا وانا عقيدة na waɗansu mutane ne daban wannan kuma yace Allah kashi uku ne Isa Allah ne mahaifiyarsa Allah ce kuma Allah ma Allah ne kaga alloli nawa uku cikin ɗaya kenan ilahu salisu salasatu su uku kenan falan ma qabila minhu yayin da ya ga malkan ya karɓi wannan aqida arsalahu ila jihatin ukhra yace to kai kudu yad'un nasu ila tilka al-aqida yace shi ma yaje ya ta kiran mutane akan wannan aqida kun gane wannan wannan shine mutum na uku ai mutum na biyu waja'a nasur shi mutum na uku mai suna nasur shi ma aka kira shi fada'ahu aidan qala lahu shi ma yace da shi alam alimta anni dakaltu fi dinikum jadidan ka san ne sabo sabo ne na shiga addinin ku daga baya wa sabaqtukum jami'an amma na tsere muku duk a cikin addini ba irina me yasa li'anni alamu aqidatan don akwai wata aƙida ne wanda na sani man lam ya'lamha la yantafi'u bi hadha ad-din duk wanda bai san wannan aƙida ba to wannan addini ba zai masa amfani ba tilka al-aqida wannan aqidar ga yadda take yace ma hiya sai yace hiya anna isa waladun lillah yawa annabi isa dan Allah ne yawa in ba dan Allah ba ai kowa da ubansa to shi fa ashe dan Allah ne tabaraka wa ta'ala to shi kaga wannan shine aqida ta uku kenan falamma qabila minhu ba'athahu da'iyan ila jihatin salisa da ya amsa masa wannan sai ya tura shi a jiha ta uku yace shi kuma ta canza yi misali yace kai yamma ka je ka yada wannan aqida aikin ka kenan wanta hara huwa aduwullah qatala nafsahu shi ya yi intihari ya yi ta'addanci ya kashe kansa saboda sharri ba don ya halakar da al'umma sai ya kashe kansa fa baqiya tilkal fira waɗannan aqidu kungiyoyi sai suka wanzu suka ci gaba yad'una ila hadhihi al-aqaid suna ta kira zuwa ga waɗannan aqidu ila yawmina hadha har har yau din nan da ake ciki aqidun suna nan daban-daban zaka sami denomination wato aƙidu daban ko aƙidu daban-daban sun shi daban-daban kowanne da irin aƙidar da ya tsoro a kai amma dai duk da annabi isa dai kan a ciki kun gane wannan na'am wal firqatu rabi'a to akwai wata jama'a ta hudu a cikin su allati baqiyat ala aqidati isa ita ce wanda take kan sahihiyar aqida ta annabi isa ita bata bata ba suna ake kiransu al-isra'iliya humul ladzina amanu bi anna allaha wahid sune suka yi imani Allah ɗaya ne babu wani kuma Allah sai shi wa Isa Abdullah Isa bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne kana minhum an-najjashi imam an-najjashi asfu sarkin habasha yana cikin kan wannan aqidan ne lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falihaza saboda haka ne lamma ballagahu al-qur'an lamma balagahu al-qur'an amana bin nabi shi yasa shi najjashi tunda yana kan wannan aqida ne to da zaran lokacin da sakon manzon Allah ya same shi ya ji alqur'ani nan da nan sai ya imani dama ba wani karkataccen imani a zuciyarsa dama akan haka yake sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu ya gaskata manzon Allah li'annahu wafaqa ma kana tarakahu Isa alaihi don wannan abin da yazo a musulunci a alqur'ani ya dace da abin da annabi Isa ya basu akai na'am wa in lam yantahu amma yaqulu muddin bu su hanu sun daina faɗi sun daina imani da abin da suke kai ba la yamassanna allazina kafaru minhum azabun ali to lalle azaba mai radadi za ta shafi waɗannan kafirai daga cikin su Allah ya sa mu dace na'am أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
الله yace waɗannan batattu afal ayatubuna ila Allah to sai ba za su tuba ba su koma zuwa ga Allah su bar wannan mummunar akida su koma akida Allah guda ɗaya annabi Isa bawan Allah ko manzon Allah su koma haka mana wa yastaghfirunahu kuma su nemi gafaransa mimma qaluhu na abubuwan da suka faɗa don laifi ne wallahu ghafuru Allah kullum mai yawan gafara ne liman taba ga duk wanda ya laifi ya tuba rahimun ko mai tausayi ne bihi ga gare shi na mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفقون
Allah subhanahu wata'ala to bari ya gaya maka in baka san yadda annabi Isa yake ba mal masihu annabi Isa ba wani abu bane annabi Isa dan Maryam ba wani abu bane illa rasulu iyaka babban matsayinsa shi manzo ne amma in ba haka ba shi bawa ne na Allah kamar yadda kowane bawan Allah yake amma shi manzo ne kad khalan min qabrihi rusul manzani irinsu irinsa sun wuce sun shuɗe kafin zuwansa fa huwa yamzi misluhu shi ma zai wuce kamar yadda su suka wuce ai ya wuce din ko na'am wa laysa bi ilahin kama za'amu wa illa lamama ba shi ba Allah bane kamar yadda suka yi da'awar haka inda Allah ne zamanin sa zai wuce Allah kuwa a ce yau ya wuce ya tafi ya je ina wa ummuhu mahaifiyarsa siddiqatun siddiqiya ce wani matsayi ne na imani na walittaka makamin siddiqiya babban matsayi ne to mahaifiyarsa ba annabiya bace amma siddiqiya ce wai tsananin gaskiya da shi da ita wanda zai tabbatar maka cewa su ba Allah bane kana ya kula ni ta'am ai suna cin abinci to Allah ma yana jin yunwa ne da zai ci abinci to su suna cin abinci Allah kuma ya ci abinci ka gairihi ma kamar yadda waɗansu su suke ci su ma suna ci min alhayawanat daga sauran halittun Allah dabbobi mutane da dabbobi da dukkan rayayyu suna cin abinci to haka annabi Isa da mahaifiyarsa suna cin abinci to sai shehul islam shehul rahim yace wa man kana kadhalika to duk wanda yanayinsa ya zamo haka yake yana cin abinci la yakunu ilaha ai kaga ba zai ya zamo Allah ba li tarkibihi saboda hauhawar da shi aka yi yana da gaba gaba an hada shi da jini da fata da kashi da nama ko ko yana da kai da ƙafa da ƙirji da ciki da abubuwa sai sun harhaɗu tukunna to Allah ma da irin wannan tarkibin haka yake wa da'atihi kuma gashi duk wanda zai ci abinci to akwai rauni tattare da shi wa ma yasha'u minhu min al-bawl kuma ka lura in mutum ya ci abinci to ai zai bawali kuma ai zai bayan gida to Allah kuma abin kashin nan Allah mai halitta yayi wannan wanzur Allah ya ce kai duba ka gani wanzur da Allah duba dai kaifa nubayyinu lahumul aya kaga irin yadda muke musu bayanin ayoyi billa billa ka duba kaga kaifa bayyana Allahu hadaniyatahu yadda Allah ya bayyana sifarsa ta kadaitaka bi qaulihi da fadinsa da yace kana ya kula ni ta'am suna cin abinci su shi kuwa Allah mala'iku ma ba sa ci ba sa sha balle Allah mahalici man akala ta'ama shewa ya sake cewa kaga duk wanda ya ci abinci labudda an ya tagawwaza to zai buƙaci yin bayan gida zai yi gayi ko ba zai ba wa hadha yaliqu bi janibillahi tabaaraka wa ta'ala kaga wannan da ci da sha da bayan gida da bawali da Allah ya dace da Allah bai dace da Allah ba wanzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat ka duba su yadda muke musu bayanin ayoyi sun manzur sannan don Allah ka daka dubawa ka gane anna yufakuna ta yaya ne ake juyar da su gaba da gane gaskiya ai da ya kamata duk bayanan nan daga sun ji su ce sun gane amma ina an juyar da su har yanzu ba su gane ba yusiruna anil haq ma'a qiyamil burhan na'am
ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل كجي يا موسى يا النبي أتعبدون من دون الله فأبوتا ولي أبو كبر الله abinda ma la yamliku lakum darran in kuka kibauta masa ba zai mallaka muku wani cutarwa ba zai iya cutar da ku da komai ba wala naf'ai in kuwa kuka bauta masa ba zai iya jawo muku wani abu na amfani ba amma kuke bauta masa akan me wallahu huwa sami'u alhali Allah shine mai ji li aqwalikum da maganganunku al'alimu kuma masani bi ahwalikum da halayenku na'am
قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نعم سي الله يشي قل كجيا موسى يا النبي كشي موسى يا أهل الكتاب ya kuma abota littafi wato in aka faɗi haka yahudu da nasara ke la tagalu fi dinikum kada ku zurfafa ku yi guluwi shine tafarru akwai gulu akwai tafarru duk wanda kaga ya kauce yana tafiya kaga ya kauce ko yayi guluwi ne ko yayi tadarrufi guluwi shine bakin zurfin ka wuce nan ka zurfafa kenan to ka wuce gona da gidi tadarruf kuma ka zauna a fara ka zauna a gefe ga inda ake so ko ka zurfafa ta hannun dama ka wuce gona da iri abinda yake halal ne ma har ka haramta ko kuma abinda yake ta hannun haguna Maulana Sheikh yana bayani akan irin wannan hanyar yana ce kamar wani katon lambatu ne shi shari'ar musulunci ba akwai lambatu a hannun dama akwai lambatu a hannun haguna to ana so kai ka tafi a tsakiyar nan ne to duk wanda ya tafi extrem wato yayi tafarruf ya tafi tsara gefe kenan to zai fada ina zai fada lambatu rami wanda ko ya tafi ta hagun ya zurfafa zai fada ina rami wanda ya zurfafa abinda Allah bai haramta ba ya ce haram ne wanda ya zurfafa ta hannun dama kenan wanda ya zurfafa balle wanda ya zurfafa ta haguna yanzu nan karra'iyar a haulal hima yushiku an yarta afihi alawa inna li kulli malikin wa inna himallahi maharimuhu to wannan hanyar ita ce wasat hanya ta tsakiya don haka Allah yake ce ya ku ahlul kitabi la tagalu kada ku yi guluwi ku yi shishigi ku ketare iyaka tujawizu alhadda fi dinikum ku ketare iyaka ku zurfafa cikin addininku guluwan wani irin zurfafawa gairan haq ba na gaskiya ba akwai mai kokari zai yi yawan nafilfili yawan azkarai wannan ba zurfafawa ne wanda aka wuce gona da iri ba wato wannan ana kiransa kokari ko mujahada wa man jahada fa innama wallazina jahadu fina to wannan mujahada ake kiransa amma mutum ya wuce gona da iri har ya fara ba da waɗansu hukunce hukunce daban abinda Allah bai ce haramun bane ya ce haram ko kuma abinda Allah ya ce halal ne ya ce kai kuna matsa wannan halal ne ko kaga wannan duk wuce gona da iri ne to kada ku zurfafa ku yi zurfi irin zurfafawa gairar haq wanda ba na gaskiya ba bi an taba'u isa irin misali shine taba'u isa ku jefar da daraja annabi isa yadda yahudawa suka yi kun gani wannan guluwi ne aw tarfa'uhu fauka haqqihi ko ku daga shi sama da sama da matsayinsa wannan tasarruf ne ko kuma guluwi ne to waɗannan guda biyu da zubar da darajar annabi isa da ba shi matsayin da ya fi ƙarfinsa har a kai shi matsayin Allah to kiltal firqatai dallat fi sha'ani isa jama'u guda biyu da waɗanda suka ce annabi isa ba ma ɗa ba ne na halal a uzubillah kaga wannan zubar da daraja annabi isa ne ku da waɗanda kuma suka girmama shi har suka ce Allah ne ko ɗan Allah ne to waɗannan jama'un guda biyu dallat fi sha'ani isa duk batan su ya same su ne akan lamarin annabi isa al yahudu shehu yace shehul islam yace ittahamu ummuhu sun tuhumci mahaifiyar annabi isa qalu inna maryam baghyu wai maryam a'udhu billah hikaya muke bayarwa suka ce wai taruwa ce wa isa waladu haram yahudawa fa haka fa yake a wajen su annabi isa ba amma ka duba ka gani jama'a saboda kin musulunci duk suka dunkule suka haɗe akan mu mu musulmi amma wallahi gabar tasibuhum jami'an wa qulubuhum shatta to sun haɗe ne saboda kin musulunci wan nasara su kuma nasara a matsayin annabi isa rafa'u fawqa qadrihi sun ɗaga shi sama da matsayinsa faja'aluhu waladan waladan lillah suka ce ai isa dan Allah ne au huwa Allah waɗansu suka ce ai Allah ne kilkal firqatayn dukkan waɗannan jama'un guda biyu dallat dukkan su sun bata dan haka Allah yace wala tattabi'u ahwa'a qaumi kada ku rika bin son zuciyar wasu mutane qaddallu min qablu wanda suka bata tuntuni bi guluhi saboda zulfafawa da suka yi wahum aslafun wato kakannin su kenan magabatan su kada ku rika bin wato wato al'amarin su wa adallu kaseeran a haka din sun batar da mutane da yawan gaske minan nas wadallu an sawa'i sabil su kuma sun bata ga wato hanya ta tsakiya hanya madaidaiciya tariqil haq was sawa'u fil asli da larabcin aka ce sawa alwasat wato tsakiya tsaka tsaki na'am to sadakallahu lazim alhamdulillah Na'am, akwai tambaya? Na'am.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Na'am.
A tambaya ta farko tana cewa ina so falau ya mun bayani a da shan ruwa da yin azumi lokacin tafiya wanda ya fi lada
Eh shi ya dogara ga shi mai yin azumi. domin in yana in mutum yana wa anta sumu khairan lakum inji Allah wa anta sumu khairul lakum da matafi da za ku yi azumi a halin tafiya shi yafi alheri gare ku ko an yi izini a sha ruwa in tafiya ta kama amma in mutum ya ga zai iya yin azumi to Allah ya ce shi yafi alheri gare shi to amma in zai cutu ba zai taɓa lafiyarsa to ai ya sha ruwan kuma shi yafi alheri gare shi ku inna la wala tulqu bi aydikum ila tahluka saboda kar kokarin jaruntaka ya kai ka je ka kassare watakila gobe ma ka kasa tashi da azumi yana iya faruwa na'am a sannan yake kuma a ya ne tsawon tafiyar da ya kai mutum ya sha ruwan a cikinta eh gwargwadon tafiyan da ya mutum zai sha ruwa gwargwadon abin da ya kai tsawon kasaru kilomita saba'in da takwas ko haka ne ai mil ai, kilomita arba'in da takwas mil saba'in da takwas in ya kai wannan ko mutum ya ga zai wahala sai ya sha ruwa kwarai kwarai da gaske
a mai tambaya na biyu yana cewa da fatan malam ya wani lafiya a malam menene hukuncin mutumin da yake zuwa wajen karuwai yana ba su maganin wani abu da sunan wai tsari kuma su ba shi kuɗi eh, maga- maganin wani abu da sunan tsari
wa karuwai eh to ai da sunan tsari kuma kuɗin suka ba shi sai ci ya hukuncinsa wannan yana daidai da hulwanul kahin irin kudin more-moren boka din nan sannan kuma shi kansa wanda yake zuwa wajen karuwa don taimaka musu wani asiri ko wani abu don su yi farin jini ai kaga ya taimaka wa wato wannan aikin sako din kenan ya taimaka wa aikin sako in ana ta same su su ma shi ma yana da contribution wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar su azzalumai ne sun saba wa Allah in ya je kusa da su yana musu wani abubuwa yana karɓan kuɗin su to gaskiya kuɗin dai shi ma bai halatta ba ulwanul kahin ne. an gane ku na'am a mai tambaya na uku yana cewa malam ya halatta shin malam ya halatta mutum ya sa haƙorin maka
eh ga mata an halatta mata su sa haƙorin makka amma namiji ya sanya kaman wani ɗan daudu gaskiya musamman eh kwarai da gaske Ma- bai dace ba ga namiji amma mata an halatta musu suna iya sakawa amma gaskiya bai halatta ga namiji ba na'am mai tambaya na hudu yana cewa malam yana so a yana so abun bayani akan falalar ashan sallah ashan To, a- falalan ashan falalolin na da yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Duk wanda ya kiyama Ramadana ashan kenan. Don imani da neman lada to duk zunubansa gaba daya sun rushe duk an gafarta masa zunubansa. To wanda ya samu aka gafarta masa zunubansa ai dama su ne bala'in ai su suke kai mutum wuta. domin aka gafarta masa saboda wannan ai babban falala ne bai kamata mutum ya yi wasa da shi ba na'am a abu na ƙarshe akwai wani bawan Allah da mahaifiyarsa ta rasu jiya kaji a tuna ma za a yi addu'a wa mahaifiyarsa ban ji ba wani bawan Allah da jiya mahaifiyarsa ta rasu kace a tuna ma za a yi addu'a wa kwarai muna fata Allah ya gafarta mata na'am baƙo to za ka shiga musulunci to alhamdulillah ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga hannunka la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abinda ka faɗa din nan cewa duk duniya babu wani Allah sai Allah Allah guda ɗaya ne kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne shine yazo da sakon musulunci kuma annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane amma manzo ne dan aikan Allah ne shi ba ba Allah bane ba dan Allah bane ka gane ku ka yadda da wannan wannan shine shiga musulunci da waye sunanka Joshua yanzu wani suna kake so Umar to yanzu sunanka Umar yanzu ka ɗaya zama ɗaya daga cikin mu daga yanzu din nan zaka rike bakinka ka daina cin abinci har ya zuwa karasa faduwa rana gobe kuma zaka ci gaba da azumi sauran kwanakin azumin zaka yi tare da mu yan uwa musulmi sannan a sama masa inda a masa bayanin yadda zai yi wanka an gane ku Ka- a sama masa wani guri malali a sama masa inda zai wanka ina ma- malam abdullahi mai malam malam suleiman a sama masa a masa bayani yadda zai yi wankan janaba irin wannan wanka duk lokacin da in ka yi aure ka sadu da matarka to irin wanka dole ne sai ka yi shi tukun kafin ka ci gaba da ibada sannan akwai salloli guda biyar waɗanda kullum sun wajaba a kanka bayan wannan kalmar shahada yadda Allah ɗaya ne wannan shine farko akwai salloli da ake yi guda biyar a kullum sannan kuma in Allah ya baka kuɗi akwai haƙƙin Allah zakka wanda zaka cire ka baiwa gajiyayyu waɗanda ba su da shi sannan in watan azumi kamar yadda ya zo ɗin nan duk shekara za ka yi azumi tare da sauran ƴan uwa musulmi sannan idan ka sami kuɗi na yi bayani ku in ka sami dukiya za ka cire zakka in ka yi noma ya kai wani adadi akwai adadin duk malamai za su gaya maka za ka cire zakka sannan in ka sami dabbobi wanda suka kai kamar tumaki da awaki suka kai arba'in za ka fara ba da guda ɗaya sannan kuma in ka sami kuɗi Allah ya taimake ka akwai akan tafi a yi aikin haji amma sai wanda ya samu dama za ka tafi tare da ƴan uwan da suka samu dama za ka tafi kai aikin haji waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda suka wajaba a kanka daga yanzu ka zama ɗaya daga cikinmu ka zama musulmi ɗan uwanmu ba dukkanmu a wajen Allah da mu da kai daidai ne kwarai da gaske Allah ubangiji ya sa ka rike Allah ya taimake mu dan uwa ga dan uwa da musulunta ne yanke ko sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah na'am Allah ya samu dace masha Allah na musalla ala sayyidina Muhammad wal khatimi lima sabaqa min kulli haqqin الذي الى صراطك المستقيم وعلى اله حتى تبرئ الانسان الذي وانا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الله يسلمك مالك